أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون حتى تعلمون حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوى أولا يمتين وأن رانا ميتارن البركة رانا اللهدي sha takwas ga watan ramadan sha takwas ko? sha tara ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da takwas ko? takwas ga watan mars miladiya aihuwa isa ɗanna na maryama alaihi salatu wassalam dubu biyu da ashirin da bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka na markazul imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya don ci gaba da karatun tafsirin al-qur'ani mai girma kamar yadda aka saba inda muke tawassuli da wannan ayyuka na alkhairi Allah ta'ala ya biya mu bukatunmu na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah ka musanya masa ta koma ta alkhairi ka biya masa wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai ƴan uwa da suke izo barin addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi a jiya mun kon aya ta 42 a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa a yau za mu tashi aya ta 43 kafin nan akwai wata tambaya da aka izo mai tambaya take cewa wace addu'a ce aka fi so mutum ya yawaita karanta ta a cikin wannan goman ƙarshe da ake huskanta wannan tambayar ummuna aisha Allah ta'ala ya ƙara yarda gare ta a hadisin da al bukhari da muslim suka fitar da shi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan tambaya cewa ya kake gani idan Allah ya kaddarci na ga goman ƙarshe wace addu'a ya kamata in yawaita yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah lalle kai mai yahuwa ne kana son yahuwa Allah ka yafe mana wannan addu'a ita aka so mutum ya yawaita yi a wannan goman ƙarshe na wannan wata na Ramadan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah kai mai yahuwa ne kana son yahuwa ka yafe mana to wannan ita ce amsa tambayar da izinin Allah ta'ala da sauran addu'o'in da duk mutun ya iya ya karanta a cikin sajada duk bukatocin shi insha Allah ta'ala Allah zai biya masa abinda dai abba a so mutun ya zam yayi rahwa shi a cikin wannan goman karshe ana son mutum ya kama jikinsa ya zara damcinsa a cikin wannan goman ƙarshe fiye da kowa 'yan mi kwanaki na ramadana Allah ta'ala ya datar da mu na'am bismillah arama يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أ- na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
ubangiji ta'ala bayan yayi bayani wa min al'ibadati ma la yakfi fiha at-taharatu al-batina illa wa ma'aha at-tahara adh-dhahira mala abakar gumi yace na daga cikin ibada abunda ba yiwa ayi tsalki wanda yake baye baye boye sai an hada da tsalki wanda yake bayyane ita ce sallah Domin ta sallah ba ta isuwa mutum ya yi tsalki na zuciya kawai dole sai ka hada da alwala. Fa bayyana huna dimnan anna salata a'azama a anwa al'ibadat, sai Allah ta'ala ya bayyana a dunkule cewa lalle sallah tana daga cikin mafi girman nau'ukan ibada. Wala tu'adda illa bi taharati kuma wannan sallar ba a yin ta sai da alwala, al-zahira wanda wannan tsalki shine na bayyane kuma fala takfi taharatu al-batina min tamam al-aqli wal ikhlas tsalki wanda yake na boye na cikar hankali da ikhlasi baya isa a cikin sallah fala budda min istima'i taharataini babu makewaya sai tsalkin biyu sun hadu al-zahira wal batina dole sai an samu tsalki na bayyane da tsalki na boye amma sauran ibadodi zaka iske tsalki na ɓoye ya isa kawai kamar yadda muka yi bayani a cikin ayoyin da suka gabata amma ita sallah dole sai ka tsalkake zuciyarka ka tsalkake zuciyarka da tsalki na ɓoye da na bayyane dole sai abu biyun sun haɗu ita sallah dole sai ka tsalkake zuciyarka ka shirye yin wannan ibada don Allah kuma sai hankalinka ya zama cikakken hankali domin sallah ba ta ingantuwa ga mahaukaci wanda bai da lahiya ko yayi sallah ya aikin banza da haka ita sallah ana sharɗanta hankali a cikin sallah to shine Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata ya ku wanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah ai la tadkhulul masajida kada ku yi saken ku shiga masallacin ne wa antum sukara kuna halin mayi min ash-sharabi na shaye-shaye li'anna tamamal aqli shartun fi sihhatin niyya Ala Bakar Gube ce saboda lalle cikar hankali sharadi ne na cikan niyyar mutum a cikin ibadarsa wal ikhlasa da kuma ihlasi wa min hadha yufham daga nan ne ake fahimtar hanin amfani da kayan shaye-shaye a lokacin sallah Allah ce hatta ta'lamu ma taquluna sannan kada ku yi saken ku shiga sallah ko masallaci sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban haka kuma kada ku shiga sallah kuna mai halin janaba illa abiri sabilin sai mai ƙetare hanya lokacin da zaka ƙetare masallaci to sai wannan hatta tagtasilu Allah ce sai kun yi wanka bi ma'ana sai kun yi wanka na janaba aw ala wa in kuntum marda Allah ce idan kun kasance kan halin rashin lafiya aw ala safarin ko halin balaguro aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko ɗayan ku yazo daga bayan gari asalin kalimar al-gha'it wa huwa al-makanu al-mu'addu li qada'i al-hajati wuri ne wanda ake tattalin shi don biyan bukata aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti ay ahadatha ahadukum ko ɗayan ku yayi hadasi yayi bayan gari aw lamastumun nisaa ko kuka tabi jinsin mata falam tajidu ma'an kuka nemi ruwa ba ku samu ba to Allah ya ce fatayamma mu sai ku yi taimama ku yi taimama da sa'idan abun da ya hau bisa doron ƙasa ɗayyiban mai tsalki ya za a yi taimama famsahu bi wujuhikum ku shahi huskokinku wa aidikum da hannayenku Allah ta'ala ce inna Allah kana afuwan ghafura lalle Allah ta'ala ya kasance afuwan mai yahuwa gafura mai gafara ga bayunsa Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar sauƙaƙe da ya kama bayunsa yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani wannan cewa ya ayyuhal ladhina amanu dalla dhalika ala ihtimamil mawdu wannan yayi nuni akan muhimmancin mawdu'i domin kira da ya ana fadakar da mutun ne ya maido hankalin shi shi ake nuni da ya shi larabawa ke cewa harfu tanbihin harfun nida'in ne na tanbihi an kira mutun dan a fadakar da shi ya maido hankalin shi kamar kace ya fulanu ya kaiwa ne to a idan ka ce ya kai wane abinda kake nuhi da shi ya maido hankalin shi da aka abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara yarda gare sai ce idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladhina amanu far'aha sam'aka sam'aka yace idan ka ji Allah ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani to fa'ari fa'ariha sam'aka ka ara kunnuwanka kai saurare na basira fa imma khairun tu'mar ko ya zama alkhairi ne za a umarninka da shi wa in ba sharrun tunha anhu ko kuma wani sharri ne da za a haninka da shi wannan abu ibnu abi hatim ya fitar da wannan maganar wannan asari na abdullahi dan mas'ud yana karantar da mu cewa mumini duk lokacin da yaji an yi kira da ya ayyuhal ladina amanu to ya bada hankalin shi dan haka abdullahi dan mas'ud yace launa dana ahadun min khariji suqi da wani zai kira mu a wajen kasuwa ya ce ya ahalal masjidi ya kuwa yadda ke cikin masallaci ya ce a falana shira'ibba ne da da'ihi shin ba za mu hankalta mu faɗaka domin kiran shi ba wani ƙwale ma za yi ridu minna mu yi linƙayi shin wai mi yake so gare mu wallazi yunadina al'ana huwa Allahu rabbul alamin wallahi dan mas'ud ya ce amma nan wanda ya kira mu ya ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ne ubangijin talikai min foki samawatihi a sararin sararin saman samaniyar shi Allah yake kira yana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu salata kada ku yi saken ku kusanci sallah wa antum sukara kuna halin maye sukara wannan hali ne wa antum sukara jumla ce fi mahalli nasabin ala al-hal min alwawi fi qawlihi la taqrabu kada ku sake ku kusanci wa antum sukara jam'u sakaran jam'i ne na maye wanda yayi maye wasakaranu shi kuma wanda yayi marisa banza la aqalu wanda hankalin shi ya gushe ala sabilit tarabi wan nishwa ta hanyar morewa da nishadi wa bi hadha yadhharu al farq baina as-sakaran wal mughma alayhi anan ne malamai suka bambanta wanda yayi maye da wanda ya suma domin akwai bambanci tsakaninsu don kada ka aza duk wanda ya maye ya suma duk ɗaya ne da mai maye da mai suma duk guda ne ba ɗaya ba ne domin shi assakaranu ya tagatta aƙalu wanda ya maye hankalin shi yana ruhewa kuma zai samu nishaɗi da jin daɗi har ya kai inda zai dinga gizo gizo ga ke cewa shi a sarkin sarakuna yan shi ɗan maye zai ji cewa a duniya ya kowa jin daɗi zai ji shi ma wani basarake ne zai ji shi ma wani mai matsayi ne kamar yadda wani mawaki ya ce wa nashrabu ha fatatrukuna mulukan ya ce muna shan giya sai kuma giya ta bar mu ga munan sarakuna muna jin mun kowa a duniya to shi wanda ke shan maye haka yake ji jin yake yahi kowa to shine Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahihin shi lokacin da Hamza dan Abdul Muttalib ya sha giya yayi maye kakin a haramta giya sai wasu raƙumma manya-manya na Ali da Abi Talib suka huce gare shi ana yi mai sau ana mai waƙe ana yi mai kidi sai ake ce mai ya kai hamza ga manya-manyan raƙumma waɗanda ya kamata a nuna karamci nan take sai ya ɗauko takobi ya kamo tozon raƙumi ya yankike ya soka takobin shi a cikin wannan raƙumi ya hiddo an ta wannan raƙumin sai ali da abi talib ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai koke inda annabi sai annabi ya ta inda hamza ya zo ya iske shi bai kwaye giyar ba ta sake shi ba ya mai magana sai hamza yana cewa wahal antum illa abi da abi ya ce ku so ai ai bayun babana ne sai annabi ya fahimci cewa lalle wannan giya bata sake shi ba sai annabi ya dawo ya bar shi to kaga giya haka take giya za ta sa mutum ya ji cewa gahinan sama yana lilo eh eh wani zai yi tsari ko ya ta amai na abubuwa yau ba a gyara su malam to giya haka nan sai mutum ya sha giya ya ta jin cewa gashi nan yana ta lilo yana jin cewa shi ma dai yau ba na wasa bane to shine Allah ta'ala ya ce la taqrabu salata wa antum sukara to shi sukara muka ce jam'in sakaran ne wa huwa man taghatta aqluhu ala wajhi al-ladha wa at-tarab wa dhalika bi shurbi al-muskiri da haka in ya sha abun maye amma albinju mala usaimin ya ce amma allura ta anesthesi da ake min mutum ba laisa bi muskirin tuba ma ya ce ba allura waccan da ake sa ma mutum wanda zai sa ya hita kan hayyacin shi a yi masa allura baya jin ciwo to wannan allura ita laraba ke ce ma albinju anesthesi to wannan allura ba ma yi ba ce wal igma'u malam usaimin yace haka shi ma suma laysa bi muskirin ko da yake shi ma suma yana rohe hankalin wanda ya suma to da haka Allah ta'ala yace hatta ta'lamu ma taquluna kada ku iskan ku kusanci masallaci sai kun san abin da kuke faɗa to da haka wannan ayar ta yi nuni akan hadarin giya da kuma shaye-shaye wanda suke hidda hankalin mutum daga abin da ya cancanta Malam Usaimin ya bada labarin wani saurayi da ke ƙasar Lubnan a shekaru da yawa da suka huce wanda ya sha giya ya iske uwashi ya ce ko ta bashi kanta ko ya kashe kanshi in lam taf'ali la aqtulanna nafsi ya shawo giya ya ce ko ki bani kanki ko in kashe kaina uwar tausayi ya kama ta sai ta bashi dama yanzu da yawa ya gari sai ya je ya yi ɓanna ya zo inda mamashi ya ce ta gaya mimi ya yi jiya bai sani ba ta ce abu kai komi ba don ta ji tsoro sai ya ce mata wallahi ko ki ba da labarin abin da ya faru ko in kashe kaina tausayi ya kama ta sai ta gaya mai to ga abin da ka yi jiya kunci ya kama shi kamar shi a ce ya yi lalata da mamashi nan take ya ta yi cikin makewai ya ɗauko isansi ya zuba ma jikin shi gaba ɗaya ƙone kanshi Allah ta'ala ya yi muna mafita me ya kai shi ga wannan bala'i giya duka giya haka take Allah Kabiru Gombe ya taɓa bada labarin wani ɗan giya yayi cace ya sha giya yayi tilin ya zo ya iske akuya ya ce aike gode Allah ke da baki caca haka shi ma wani ya taɓa shan giya ya yi maye marisa mai gidan shi ya bako shi miliyoyin kuɗi ya zo ya ta watsa su wurin biki ya yi ta watsa miliyoyin kudin mai gidan shi yanzu ko da aka karewa kudin sun kare ya zo ya ce a sa mai kidin ya halaka to giya a haka ne to da haka Allah ta'ala ya ce la taqrabu salata wa antum sukara kar ku saken ku kusanci sallah kuna halin mai domin ita sallah mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce wa habadani abdi bawa na ya gode mini الرحمن الرحيم زي تو اثنى علي عبدي با وانا يبو غريني مالك يوم الدين زي تو مجدني عبدي با وانا يغرمماني اياك نعبد واياك نستعين زي تو هذا بيني وبين عبدي نصفين yace wannan tsakani na da bawa na ne wali abdi ma sa'ala 50-50 bawa na duk abin da ya roga Allah ce zan bashi in yace ihdinas siratal mustaqim yace hada li abdi Allah ce ta wannan ihdinas siratal mustaqim addu'a ce da bawa na yi wali abdi ma sa'ala kuma duk abin da bawa na ya tabbata ya roƙa ya tabbata gare zan bashi shi wannan kaga hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi to wanda halin shi ya kasance haka to ta kaga zai shiga sallah yana mai la taqrabu as-salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna maye domin dukkan maye giya ne kuma dukkan maye haramun ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana yace hatta ta'lamu ma taquluna sai kun san abin da kuke faɗa lafzan wa ma'anan lafazi da ma'anar abin da kuke faɗa dan kada ka shiga sallah kana maye kana faɗin wasu maganganu da baka sani ba wala junuban kuma kada ku kusanci sallah kuna halin janaba illa abiri sabilin sai wanda zai ƙetare hanya misali masallacin yana bisa hanyar gidansa sai ya bi ya ƙetare wannan ba laifi bane hatta tagtasilu wannan hatta malamai suka ce lil gayati gaya ce ta wala junuban cewar shi wala junuban illa abiri sabilin shi kuma sukara shine gayatuwa hatta ta'lamu ma taquluna sai kun san abin da kuke faɗa wa in kuntum marda Allah ce idan kuna halin maras lafiya aw ala safarin ko kuna balaguro nan atlaqa Allahu al-marada Allah ya saki rashin lafiya kowane irin rashin lafiya to sai malamai suka ce a'a sai idan rashin lafiyar da mutun ya kasa yin wanka shi ake nufi wasu ka ce a'a kowane rashin lahiya shi ne malar usaimini ya ce to duka a zahirin maganar da malaman da suka ce kowane rashin lahiya da malaman da suka ce komi karancin rashin lahiya in mutum ya kamu da shi yana iya yin taimama ya ce duka ba su ciyo ba sai rashin lahiyar da yuksha daya'un nafs rashin lahiyar da ana tsoron rayuwar mutum ta kuɓuce bai da lahiya idan ya yi amfani da ruwa zai mutu sai ya taimama ko kuma bai da lahiya idan ya yi amfani da ruwa rashin lahiyar zai juma bai warke ba kamar wanda ya kare ba a san ruwa su taɓi wurin kariya to kamar dai irin wannan rashin lafiyar awa ala safarin ko halin balaguro domin shi halin balaguro hali ne wanda dama an san an yi yawaita rashin ruwa a cikin balaguro ko kuma kun tafi gari aka ce ma duk ɗan fiya wata guda jikka kai kuma jikka biyu ɗaya cikin aljihunka sai ka sai ta jikka ka sha ka yi taimama shi ke kana jin kishirwa an ce mara ɗanfiya wata jikka ya za ka yi domin wasu mutane la ta kuna Allah ba sa jin tsoron Allah wasu mutane ba sa jin tsoron Allah da inda ya ga alamun wannan matahi ne to zai tsawwala masa tunda matahi kake to zai kokari ya tsananta a wurin kasuwancin irin yadda wasu mutanenmu suke a yanzu illa man rahima rabbi wanda ya kamata wanda yake bisa halin balaguro a tausaya masa domin ita balaguro mazana ce ta tsanani da wahala duk wanda ke cikin halin balaguro yana cikin jarabawa yana cikin matsaloli na yau da gobe haka ya kamata idan mutum yana bisa halin balaguro a tausaya masa a jinkaice shi kada a ɗaurara mai rayuwa wani kuma haka zaka ga duk abun da ya kamata a saida cikin gari da arwa to kai tunda kana cikin halin balaguro zai dawwala maka wannan bai kamata ba kasuwanci ya halitta wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci kuma ya haramta riba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana sa albarka a cikin bayuwan da suka sauƙaƙa kasuwancin da duk aka sauƙaƙa Allah yana sa albarka a cikin sa annabi ya ce duk wanda ya yi kasuwanci yana nuhin sauƙaƙa mu bayan Allah Allah ka sauƙaƙa mishi duk wanda ya kasuwanci yana nuhin ya tsawwala mu bayan Allah Allah ka tsaurara masa da haka sai mu ɗauka mu sauƙaƙa ma ƴan uwanmu musulmai to shine Allah ta'ala ya ce aw ala safarin ko halin balaguro aw ja ahadun minkum min al-gha'iti shi kalimar ga'itu kamar yadda muka ce asalin kalimar al-makanul mutma'innu min al-ard wuri natsatse a bisa doron ƙasa shi ake cima al-gha'it amma saboda yau yau da gobe yau da gobe larawa suna amfani da shi sai suka tsaye da bayan gari algha'it amma abun da yake hitowa a wurin shi abu ne wanda ba gha'itu sunan shi ba suna ce mai albaraz ko abun da ya kama da haka aula mastumun nisaa an karanta aula mastumun nisa ko kun ka tabi mata bil jima'i da jima'i ko kuka sadu da matanku anan ana nuhin aljima' domin shi alkur'ani ya al'adanci akwai wasu ababe da ake ɓoye su a dunkule ba irin yadda za ka ga ana sako abu gatsau ba la wannan ba ka iske shi a cikin sunna ko kuma cikin alkur'ani ana so a dinga sa ka yi al'amurra isa za ka iske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadithan shi za ka iske balaga wadda ta kai batuka a wurin balaga abu ne wanda ana nuhin a sakaya sai kaga annabi ya sakaya shi idza hamiyal watisu ana nuhin idan yaki ya turmuku idza jalasa baina baina shu'abiha al arba'i idan ya sadu da ita shi ake nuhi da sauran al'amurra Allah ya ce falam tajidu ma'an kuka rasa ruwa to fatayammamu ku yi taimama at-tayammumu a lugar larabci ana nuhin al-qasdu amma a lugar larabci eh a shari'a ana nuhin ku bigi huskokin ku shaye huskokin ku kuma ku wanke ku shahi hannuwanku da turbaya shi ake nuhi da as-sa'id sa'idan tayyiban ai duddal khabith domin ba a taimama da gwalalo ana taimama da abun da yake mai tsalki ne kamar ƙasa kamar yashi kamar abun da ya kama da wannan Allah ya ce famsahu bi wujuhikum ku shahi huskokinku wa aydikum da hannayenku inna Allah kana afuwan ghafura Allah ya kasance afuwan mai yahuwa ghafura mai yawan gafara wannan aya ta karantar da muhimmancin kulawa da sallah domin sallah tana da muhimmanci hisa Allah ya kira da amfani da ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka iman dan a nuna muku muhimmancin sallah dan a dan a nuna mu musulmai muhimmancin sallah sai Allah ya amfani da kalimar ya dan muhimmancin ta dan haka wannan ayar ta karantar da mu giya haramun ce kada a kusanci sallah da giya da maye ko abin da ya kama da haka malamai suka ce shan giya ya biyo da marhaloli guda hudu marhala guda hudu aka biyo da shan giya kakin a haramta ta mutlaqan na farko ta yi lokacin da take halal na biyu ta yi lokacin da aka yi at-ta'ridu bi tarkihi wanka da kamar jirwayi ba a ce kar ku sha ba ba a ce ku sha ba sannan giya ta zo marhala ta uku annahi an shurbihi qurba qurba waqti salah an hana a sha giya kusan lokacin sallah hani na uku sai ya zo mutulakan cewa giya haramun shi da aka Allah ta'ala a lokacin da suka zo ya sa'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima na'am wa yas'alunaka ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ubangiji ta'ala yace yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambaye ka game da sha'anin giya da caca kul kace da su ya annabin Allah fihi ma ismun kabirun a cikin sha'anin giya da caca akwai zunubi babba wa manafi'u lin nasi akwai alfanu ga mutane wannan alfanu shine mayan da mutun zai ji ya babbace waɗanda yake so kuma ya ji shi kamar wani basaraki to kaga dai ƙarshe wannan amfani kuma ba wani amfani bane to ina amfanin abin da zaka shashi kai mu mutane kazahi kuma ka zazzage mutane hisa ali da abi talib yayi amfani da dama cewa duk wanda ya shage ayi mai bulala 80 saboda kazahi mutun ke yi yace alaysa idza alaysa idza shariba hadiya shin idan mutun ya shage ba yana maye yana magana sabbatu wa idza hadiya iftara kuma idan yayi sabbatu yana yi mutun kiran ƙarya yace to fadrib fajliduhu 80 da aka kuma bulala 80 wannan kuma duddan a nuna muku hadarin giya to shine Allah ta'ala yace suna tambaya game da sha'anin giya da caca to ku ce musu akwai alfanu to wannan ana nuna halaccinta marhala ta biyu sai Allah ta'ala aka yi wanka da kamar jirwaye ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabil ya ku wanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah kuna halin maye wala junuban ko kuma maye kuna halin janaba sai inda za ku ketare hanya kawai to wannan marhala ta uku kenan marhala ta hudu Allah sai ya haramta giya mutlaqan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azla wal ansab wal ansab rijsun min amali shaytani fastanibuhu la'allakum tuflihun Allah ta'ala yace da giya da caca da maye duka haramun ne sai ta zo akan haramci mutlaki gaba daya da haka daga ran sai giya ta zama haramun ila qiyamis sa'a dan haka 'yan uwa giya bala'i ce wadda take haddasar da adawa da kiyayya a tsakanin musulmai kamar yadda yau in ka lura zaka iske babu wani abu da yake haddasar da kiyayya da adawa da adawa kamar giya irin yadda yau zai sha giya yana tukin mota sai ya bige dan uwanka da ya bige shi kaga ai ba zaka iya yahewa ba dan duk wanda an ka bige dan uwan shi ba yahewa zai ba kuma koda ya yahe duk lokacin da ya ga wannan da ya bige dan uwan shi zai tuna da wannan kuncin da wannan damuwar da aka giya bala'i ce wadda ya kamata a yi ƙoƙari a nisance ta Allah ta'ala ya kare mu to shine Allah ta'ala ya bayyana akan wannan ayar aya ta karantar da mu wanda yayi maye la hukuma bi qawli sakran babu hukunci ga zancen wanda yayi maye sai Allah ta'ala ce hatta ta'lamu ma taquluna sai kun san abin da kuke faɗa kuma wannan ayar ta bayyana muna ya kamata idan mutum zai sallah ya halarto da zuciyarsa ya san cewa yana gana ne da ubangijinsa kamar yadda aka ce almusalli yunaji rabba mai sallah yana gana ne da ubangijinsa to kai da ka gana da ubangijinka wajibi ne ka yi kokarin ganin cewa kana gana ne da ubangijinka bisa kan huska da tafi kyawu kada ka gana da ubangijinka kana maye ko kuma kana tunanin wani abun da ya shahi duniya irin halin mutanenmu a yau yana sallah amma hankalin shi ba a masallaci ba wani yana sallah amma tunanin shi da nazarin shi da duk wani kwakwalwar shi ba a cikin masallaci take ba to kaga wannan yana nuna muna halarto da zuciya a cikin sallah a kuma aya ta bayyana muna haramcin zama cikin masallaci in mutu yana da janaba kada ya zauna a cikin masallaci sai dai in ketarewa zai iya huce anna mana aljunub min dukhulil masjid yazulu idha ightasala mai janaba hanin da aka hana mai ya zamna a cikin masallaci yana gushewa idan yayi wanka to shikenan sai wannan hanin ya gushe dan haka malamai suka bayyana akan wannan cewa sai ayi kokari ayi taka tsantsan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa alam tara ilal ladina ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ubangiji ta'ala ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم ترى الله تعالى يكتي شم بكي دوبي با شم بكي دوبي با إلى الذين أوتوا نصيبا زوا وإن دأك با نصيب ونربون للتاهي أي يا رسول الله يا كي النبي الله ألم ترى بكي دوبي بزوا وإن دأك با ونحظا من الكتاب ونربون للتاهي سوني يهودا ai idubi zuwa gare su yashtaruna dalalata suna sayo bata bil huda da shari'a wayuriduna suna so an tadillu sabil ku bace bisa kan hanya ta addinin musulunci ku yi kuskuren hanya ta daidai ku saki hanya ta addinin musulunci ku kama abin da ba shine daidai ba wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine mafi sani da makiyanku wa kafa billahi waliyan Allah ya isa shine majibincin lamarin bayunsa wakafa billahi nasiran Allah ta'ala ya isa a ce shine mai taimakon bayunsa wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyi waɗanda suka bayyana matsayin da ya kamata musulmi ya kama tijahal yahudi wa nasara domin su yahuda biya da kai alaƙa da su ko kuma kai zamantakewa da su to ƙarshe dai suna son su samu dama da tsagara ta su cuce ka ko su ci amanaka isa Allah ta'ala ya bayyana mu da cikin suratul baqara walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ya ce yahud da nasara ba za su taba yarda da kai ba sai ka bi hanyar su kada ka diba cewa wai yahudawa sun yarda ma sun baka amana ko kuma suna yi ma shigo shigo ba zurfi kana ta yarda da su wallahi ba za su taba amincewa da kai ba sanne suke su samu damar da za su kunno wata fitina da adawa tsakaninku ya ku musulmai Daka wajibin duk wani musulmi ne ya yi kaffa-kaffa da sha'anin Yahudawa. Kuma kada ka yarda ka taimaki wasu ‘yan uwanka musulmai akan Yahudawa, kakka yarda. Kakka yarda ba Yahude wai don kaga yana yi ma komai, hakka amince masa ka ba shi aminci ka ba shi yarda akan musulmai. A fata an gane wannan, da aka sai mu yi takatsantsa akan wannan. To, a nan kaga a sai malamai suka yi ta maganganu a kan yaƙe-yaƙen da ake ciki a wannan lokaci tsakanin ƙasar iran da ƙasar isra'ila da ƙasar amerika wai shi musulmi wa ya kamata yi ma'addu'a a cikin wannan to ya kamata musulmai mu gano cewa addinin musulunci ba addinin wasa bane abu na farko kenan sannan wannan ayar ta ishe mu walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ta ishe mu Amerika da Isra'ila kowa san Yahudawa ne su kuma Iraniyawa duk mai hankali duk malami na addinin musulunci yau bai isa ya daga hannu ya ce duk irin kahirai bane ba malamin da ya isa ya ga wannan magana ya ce duk wanda a cikin irin kahiri lalle duk malamin da ya ga wannan maganar ya samu matsala dan ya je wa kalimar kafirci a inda bai kamata ba to kakin ka iya magana akan mas'alar Iran da Falastin da Iran da Isra'il da Iran da Amerika ya kamata ka san menene mahallun niza baina ahli sunnati wa shi'ati wannan shine abin da ya kamata ka sani menene mahal na rigima tsakanin na jayayya tsakanin ahli sunna da 'yan shi'a mahallin niza tsakanin ahlus sunna da yan shi'a shine su yan shi'a suna ganin bayan rasuwar annabi duk sahabban shi sun yi ridda shine mahallin niza ba ho masalar zagin sahabbai ne matsalar yan shi'a ba la ba ita ce ɗaya matsalar su ba domin ita masalar zagin sahabbai malamai suna ganin dan ka zagi sahabi wasu malamai suna ganin baka kahirta dan ka zage su ba sai dai ka ɗaukan makanka kayan da sai an zo gobe lahira a yi muku hisabi da su ka zagi abubakar ka zagi umaru wannan sai an zo gobe lahira amma inda iskal take wanda yake ganin cewa lalle da abubakar da umaru da usmanu da talha da wa da wa dukkan sahabbai sun yi ridda sun kafirta bayan rasu annabi to nan ne matsalar take shi kuma duk wanda ya ga haka nan cewa sahabban annabi sun yi ridda to shine kahiri ina fata an gane wannan jama'a to ya kamata kakin malami ya hito ya iya fatawa akan irin wannan matsalolin ya samu ya karanci littattafai na shi'a domin shiyoyin kala-kala ne akwai isna ashariya akwai rafida akwai kaza akwai to duka wa'annan baka iya musu kudin goro amma yau zaka iske ala saha da yawa daga cikin wasu matasa suna kafirtar da dukkan shi'a shi kuma ya kamata da'iya magana da na gayi a shekaran jiya ya karanci dawabiqu takfiril muayyan menene tsari da dokoki na kafirta mutum kakin ka ce wani kafiri ne wa'anni ababe ne idan ya bi su ko ya aikata su ya zama kafiri shin sharuɗa sun cika akan shi ko kuma su cika ba wannan ya kamata mu san shi jama'a Allah ta'ala ya dacar da mu haka muna roƙon Allah ta'ala ya karfafi musulmai da musulunci duk inda suke a duniya duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da wannan kalima muna roƙon Allah ta'ala ya karfafe shi akan kafirai akan arna duk inda yake kuma ina fata an gane wannan to shine Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bi ada'ikum Allah shine mafi sani da makiyanku Allah yake sanin makiyanku wanda kake kallo kana ganin shi wani makina ne wallahi ta sai an zo gaban Allah ka gano ashe shine masoyinka ba shi bane wannan da yake nuna ma soyayya ashe shine makiyinka nawa nawa ne daga cikin mutane kana tare da mutane kana mu'amala da su wani yana ne yana sakan ma huska yana dariya yana yi ma nishadi da kaza da kaza alhali wa huwa aladul khisam shine mafi tsananin kusuma a wurin kiyayya da adawa da kai to abin da ya kamata musulmi ya yi aiki da al-zawahir abin da ya bayyana gare shi shi abin da ya koyu na Allah ne wane ya nuna masoyinka ne ya mu'amala da shi akan masoyi ya nuna makiyinka ne ya mu'amala da shi akan masoyi domin Allah ta'ala ya ce a tunkuɗe mummuna da na ƙwarai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa ka yi mu'amala da mutane mu'amala mai kyau ka ɗabi'ance su da ɗabi'u mai kyau domin innal hasanati yudhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka na alkhairi suna goge lalaku idan ka aikata alkhairi to alkhairi yana goge sharri wannan wurin Allah amma banda mutanen mu su mutanen mu ba irin mizanin shari'a gare su ba mizanin tarihi gare su karuwa ce ta tuba daga karuwanci ta shekara uku tana karuwanci yanzu sai ta tuba ta koma zuwa makaranta tana sa hijabi ƙato da daraga masha Allah yanzu duk ta yi hada da wani sai a ce karuwa banza dohi ba nan kika wannan bai kamata ba in dai ta tuba to a shari'a musulunci wanda ya tuba daga zunubi kuma bai taba zunubi ba amma shi ma'aunin mutum a yau a in kai lahi wannan lahin yana nan bai gogewa duk tuban da za ka yi ga Allah to shi gane ka yawa har yanzu lahin yana nan kai ka san yau inda aljanna da wuta ga hannun wasu suke da an samu matsala da tuni wasu sun jefa mu cikin wuta amma babban gode ma Allah da muke yi aljanna tan ba ta gidan kowa bace wutar tan ba ta kowa bace ta Allah ce Allah shi zai sa mutum aljanna wanda ya ga ya cancanta Allah ka samu aljanna da rahamarka wallahu a'lamu bi ada'ikum Allah shine mafi sani da makiyanku cewa shi a'lamu bi ada'ikum wannan tasliya ce kamar Allah yana hidda mu da kewa kuma kamar yana yi makiyan mu barazana cewa ku kiyaye hunahi ku sanin kowa ku wa gafa billahi waliyan Allah ya ishe ya zama shine majibincin lamurran mu wakafa billahi nasiran Allah ya ishi shine mai yi musulmai taimako kuma yana kare su da dukkan wata fitina wannan aya ta karantar da mu a cikin mutane akwai wanda Allah yake ba ilimin Qur'ani kuma ya arzita shi ilimi mai dimbe yawa sai dai baya amfanuwa da wannan ilimi akwai da yawa wanda Allah zai ba shi ilimi amma bai amfanu da wannan ilimin ba kamar yadda muke muka muka gayi a shekaran jiya wani zaka ganshi da ilimi amma bai da bambanci da jahili to kuma duk wanda Allah ya bashi ilimi bai amfani da ilimin shi ba to yayi kamanceceniya da Yahudawa kamar yadda Sufyan al-Thawri yace man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun min al-yahud duk wanda ya banna daga cikin malaman mu to a cikin dabi'un shi akwai kamanceceniya daga Yahudawa wa man fasada min al-ibadi fa fihi shibhun min an-nasara wanda kuma ya gurbace ibadar shi a cikin bayu to yana da kamanceceniya daga nasaru wannan kaga Sufyanu Sauri ya gayi magana ta hikima haka ya kamata mu yi kokari mu nisanci tashabbuhu bil kuffari wal yahud wannan aya ta karantar da mu shi alqur'anu hujjatul laka wa alayka kamar da al-Imam Muslim ya fitar a hadithin Abu Malik al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqur'anu hujjatul laka aw alayka shi qur'ani hujja ce gare ka ta samun tsira ko kuma akan ka ta samun shiga jahannama wasu ƙur'ani zai zamsa da diya shiga su aljanna wasu ƙur'ani zai zamsa da diya shiga su wuta Allah ya sa muna cikin wanda za a sha aljanna da rahamaka kuma aya ta karantar da mu alhazaru min haula'i mu dinga shiga taitayin mu game da makiya kada mu yarda mu sakakance mu saki huska da maki a su suna nan suna yi muna bilmirsar suna nan suna yi muna madakata suna jiran mu saki huska mu yadda ‘yan uwanmu musulmai mu kama su su kahirrai kullum haka suke so da haka Allah ta'ala yake muna hannunka mai sanda game da kahirrai kullum shi kahiri abin da yake so ka saki ɗan uwanka musulmi ka kama shi har wasu za ka ji suna cewa wallahi mu mun yarda da mu kahirrai wurin mu'amala yau daga kullum bisa ka musulmai saboda musulman su kuma sun zama su kala ya ce ma insha Allah ya ce amanaka ya rance da Allah kuma ƙarya yake ya ci amanak don haka na daga cikin mafi haɗarin mu'amala ta zamantakewa yau da kullun musulmin da ya mai da rantsuwa riga komi sai ya yi rantsuwa isa malam bai ahalar ya ce ya haramta ga baligi ya zama yana aimanu talak wasu malamai suka ce rantsuwar sake haka wasu malamai suka ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim suka ce Allah ta'ala baya kama mu da lahin rantsuwar da aka yi talagaw aymanut talaq sai dai bai halitta musulmi ya dinga aymanut talaqi ba ita imanu talaki ita ce ina kwana lahiya law wallahi muna lahiya lahiya law wallahi kana lahiya lahiya law wallahi ko bi sai ya ce wallahi to Allah ba baya kama mu da laihin wannan rantsu amma malamai suka ce ba su haka nan ba kamar yadda bazabar mai zaka iske ka ce mai mataran goya ce ba ni same walla matsuru ya ce ba ni same walla matizan kai komi sai ya ce wallahi to Allah baya son irin wannan amma kun ba a kama mu laihi da wannan rantsuwar ba laihi bane amma ba a son ta to zaka iske wani musulmi a yau ya mai da rantsuwa abinci wallahi sai na taho kuma bai taho ƙarya yake wallahi zan baka kaza kuma ƙarya yake wallahi haka ne sai shi kuma ƙarya yake bai sai shi haka nan ba to da jama'a mu kiyaye rantsuwa domin rantsuwa hadari gare ta dan tana iya yiwa ka yi rantsuwa akan ƙarya shi kuma na jage cima yaminul gamus rantsuwar da ke durmuye mai ita a cikin jahannama in kai rantsuwa akan ƙarya to za ta durmuya kai a cikin wata jahannama Allah ta'ala ya kare mu to da haka mu kiyayi mu'amala da rance-rance to kaga wannan ayar ta bayyana muna yadda ya kamata mu'amalanci yahudawa da nasaru Allah ya ci gaba da cewa min alladhina hadu na maramma من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ولا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم بهم فلا يؤمنون إلا قليلا ubangiji ta'ala ya ce minan lazina hadu yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi haka ne نعم يقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مس- مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وبنجي تعالى يتي من الذين هادوا akwai daga cikin waɗanda suka dawo domin hadu raja'u an ibadatul ijil sun dawo daga bautar dan maraki yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi akwai masu canza kalimomin Allah daga bagiransa ay al-kalima alladhi anzala Allahu fi at-taurati min na'ati Muhammadin kalimar da Allah ya saukar a cikin at-taura na siffa annabi Muhammad amma wadi'ihi daga bagiranta wa yaquluna suna cewa ga annabi sami'ina mun ji zancenka wa asaina amraka mun saba mu umurninka wasma ka saurari gaira musma'in saurare wanda ba na sauraron basira ba haka suke cewa wannan atafan ala sami'ina wa asaina dakhilun tahta alqawli ay wa yaquluna dhalika fi asna'i mukhatabati suna fadin haka a cikin mukhatabar da suke wa annabi wa huwa kalamun zu wajhaini magana ce wadda ta dau kalmomi guda biyu tana da ma'ana guda biyu tana doka sharri ai alama ana isma hala kaunika gairi musma'in kalaman lisamamin aw mautin ai nad'u alayka bila sam'ika bila sami'ita aw gairi musma'in kalaman tardahu ka saurari zance wadda baka son shi shine ba mu yarda da kai ba wara'ina suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam maras karfin mu domin ita ma ra'ina kalima ce wadda tana da wajahaini tana ɗaukar ra'ina ɗan jiramu an gane daga intazirna jiramu sannan tana ɗaukar ra'ina minar ru'unati ai alhumki wal hamakati wawanci wa ra'ina wawanmu to su kahirai suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalimar da nuhin wawa a cikin su haka suke ce ma annabi wara'ina raggo daga cikin mu ko kuma wawa daga cikin mu layyan jujjuyawa bi alsinatihim ay tahrifan bi alsinatihim canzawa da halussan su wa ba'anan da suka fi dini a cikin addinin musulunci suna canza kalimar dan haka Allah ta'ala ya ce masu imani la taqulu ra'ina daga yau ku sake amfani da kalimar ra'inan wa qulun zurna tare da ra'ina da unzurna kalimomi ne masu ma'ana guda amma suka hire sai suka amfani da ita wurin suka ga annabi sai lati to la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u wasma' واسمعوا wasma'u Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirin azabun aliyu alimun kada ku ce ra'ina sai dai ku ce dan jira mu ana tahiya sai ka ji kahirai sun ce ba annabi ra'ina wawan mu To kaga kai da'iya yau ya kamata ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wurin hakuri an ce ma annabi wawa an ce mai mahaukaci an ce mai mi mawaki amma duka yi hakuri haka yau kai ma mai da'awa ka yi haƙuri a ce malamai duk sun koma maroka yi haƙuri inda kai ka san ba maroki kake ba haka iske wani shi sukar da'awar shi ne aikin shi ya ga cewa ya ci mutuncin malamai ya gaya wa malamai bakan magana ya yi ƙoƙarin nailu min ulama'i shi wani shi ne aikin shi shi ne Allah ta'ala ya ce wara'ina layyan bi alsinatihim wa ba'nan fid din walau annahum qalu sami'na da sun ce mun ji wa ata'na mun yi da'a badalan min wa asaina wasma da sun ce saurari kawai da haka dai suka ce an gane sai mi wanzurna jiramu lakana khairan lahum da yayi alkhairi gare su wa aqwamu da kuma wannan shi yayi daidai to amma ba haka suka ce ba da sun ce haka nan da ya yi daidai gare su amma sai suka ce ma annabi raggo walakin la'anahumullahu bi kufrihim sai Allah ya tsine musu da kahircin su fala yu'minuna illa qalilan ba za su imani ba sai kadan daga cikin su kama Abdullahi ibn Sallam wanda yana daga cikin wanda suka yi imani daga cikin al-Arab wanda Allah ya ce al-Arab ashaddu kufran wa nifaqan to wannan cewa minal ladina hadu wannan min litab'idi ce ta zo tab'idiyya ce alladina hadu ay alladina rajau an ibadatil ijli wa humul yahudu an ce musu hadu ne saboda cewar da suka yi a cikin suratul araf inna hudna ilayka lalle mu mun dawo zuwa gare ka ay raja'na ilayka domin hada kamar yadda yake cewa hadil ainuki wani mawaki yake cewa mai gargadar raƙumma mai tahiya da su ya dawo da su yuharrifuna al-kalima suna canza kalima malam usaimin ya ce hadhihi aljumla la tasihu an takuna mubtada wannan kalima jumla bata cancanci ta zama mubtada ba li'anna alfi'la la yubtada bihi domin yuharrifuna bai zama ya zama fi'ili kuma mubtada to ya zamu yi kenan sai mu ce inna hasifatul limawsufin mahzufin wanda shine mubtada wattaqdiru min alladhina hadu qaumun yuharrifuna alkalima amma wadhihi akwai daga cikin wanda suka dawo daga bautar dan gumu dan gumki dai dan raƙumi kaumun wasu mutane waɗanda suna canza kalimomin at-taura daga bagiranta malaman nahwu suka ce min wannan at-tab'idiyya ce ta ismi sai ayi i'rabin ta akan mubtada ce taqdiri ya zamna akan qaumu ai ba'dul ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi wasu daga ciki sai ya zama min ai ba'du wasu daga cikin wanda suka yi suka dawo daga bojan dan gumki eh dan maraki suna canza kalima daga bagiranta haka dai malaman nahwu suka yi ta cin batur akan kalimar min wanda dama malaman nahwu sun al'adanci cin batur akan kalima ai harafi guda kamar yadda malam ibnu malik yace kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfun lil kalim kamar yadda ya ambata a cikin alfiyashi yuharrifuna kalima to kalim nan shine yace kalamuna lafzun can yace harfunil kalim suna canza kalima ay yusarrifunahu at-tahrif shine at-tasrif haka ake cewa ilimin sarfu ilmu at-tasrif at-tahrif at-tabdil duka suna ce mai haka nan kamar a ce sarafaha ya canza ta shi kuma al-kalimu ismu jam'i wahiduhu kalimatun kamar yadda ya ce sun maharfun lilkalim almuradu bil kalima anan fil aya ma anzalahu Allah ta'ala ala rasuli min alwahyi abunda Allah ya sauka ma annabin sa na wahayi suna canza shi daga muradin Allah irin yadda zaka iska wasu malamai suna canza kalimomin alqur'ani an muradiha daga muradin Allah ta'ala ga abunda aya take nuhi sai kokari ya canza ayatan daga ma'anarta ba dan komai ba sai dan wani alfanu ko kuma daudar duniya da zai yake son ya samu za ka ga da ƙarhin cinto ya canza nassin alƙur'ani don ya yi daidai da sarran shi wani da ƙarhin cin to zai canza nassin aya ko hadisi don ya yi daidai da bai san ran shi ko kuma don ya yi daidai da wata bukata ta rayuwar shi Allah ta'ala ya kare mu da biyar sarran mu sai mu tashi akan wannan ayar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh